السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a hudubar mu ta yau an yi ta ne akan kaɗan daga cikin darajojin garin madina garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu mai shirya da shi na tabbata babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne badadadin Allah ne kuma zababban Allah ne Allah kai dadin tsira da aminci da albarka a kansa da alayansa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa mishi al'amarin sa nan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah garuruwa waɗanda ake bin Allah a cikinsu garuruwan da ake yada ilimin addinin musulunci a cikinsu garuruwa ne masu daɗi masu kyan zama zukata na muminai suna sha'awan waɗannan garuruwa kuma idan mutum ya shiga cikin garin zai samu nutsuwa zai samu dama ya yi wa Allah maɗaukacin sarki biyayya to haka nan fa kishiyoyin garuruwa waɗanda suke ayyuka saɓanin waɗannan duk garin da ake aka yawaita saban Allah a ciki garin da ba a yada ilimin addini a ciki to zaka tarar da zukata na mumine ba su san sha'awan wannan gari rayuka wadanda suke neman tsira ranar tashin alkiyama ba su kan fuskantar wannan garin ba saboda bautan Allah a garin yana da wahala saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da muminai cewa su ringa zama a garuruwa waɗanda suke masu kyau su ne garuruwan da za a iya bin Allah a ciki sa'annan manzo Allah sallallahu sallama ya ja kunnuwanmu kada mu ringa zama a garuruwa waɗanda ba a iya bautan Allah a cikinsu garuruwa da sabon Allah yayi yawa a cikinsu domin garuruwa ne wanda ke ɗan yake baje kolin shi a ciki imam muslim ya fitar da hadisi hadisin abi huraira da Allah ya kara tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a duk duniyar nan inda Allah ya fi kauna ya fi so shine masallatai duk kowane gari in an tambaye ka ina ne Allah ya fi san wajen to manzo Allah ya ce masallatai sana inda Allah ya ki shi ya fi kin wajen sune kasuwanni ba ya ku bayan Allah mafi kyawun gari mafi darajar gari shine garin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan ne wahayi ya sauka nan ne mala'ika jibril yayi ta kai kawo zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan ne imani yake tattarewa ya koma nan ne mahadar muhajirai da ansar mutanen Madina nan ne fa waɗanda suke imani suka zauna ita ce farkon hedikwata ta musulmi a duniya a nan ne aka shirya jihadi da yada addinin Allah a duniya nan ne aka fita aka yada haske a duniya wanda mu ma ga mun same shi Allah mun gode maka daga nan ne hasken musulunci ya yadu nan ne garin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira nan ne a garin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a ciki nan ne ya karar da rayuwarsa a nan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karɓi rayuwarsa a nan aka bizne shi sa'annan daga nan ne idan an busa kahon tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi babu kabarin wani annabi da zaka tabi kai tsaye ka ce gashi nan sai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin madina gari ne mai albarka Allah madaukakin sarki ya girmama wannan gari ya sanya mata albarka ya sanya ta banda makka babu wani gari da ke gaban madina da mun kira mun so Allah madaukakin sarki ya sanya maka tana gaban Madina wajen girma da daraja ba wanda ya faɗi wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Imam Tirmidhi hadisin Abdullah dan Adi Hamra Zuhri yake cewa wata rana wato ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallama kafiran Makka suka tashi zai hijira manzo Allah ya fito ya tsaya akan wani tudu a wata kasuwa tana nan daidai inda wajen safa da maro yake wannan kasuwa akwai wani tudu yace ina kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan wannan tudu manzo Allah sai yace na rinde da Allah wato yana kallon garin Makka yace ke garin Makka ke ce garin da kika fi kowace ƙasa alheri a wajen Allah sa'annan kuma Allah ya fi son akan kowane gari yace ni ma da ba dan mutanen garin sun kore ni ma sun tilasta ni da ban fita a cikin ki ba wannan fa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi Madina yake wannan magana ya ku bayan Allah garin Madina tana da falala tana da daraja masu girma kaɗan daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta wato mafi daɗin gari mafi kyawun gari kamar yadda hadisin Muslim ya fita hadisin Jabir dan Samura yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah da kanshi ya kira Madina wato gari mai dadi wannan kalma ko dai ba ko da ba dabatan du kalmomi ne waɗanda suke nuna magana guda ɗaya cewa lalle garin Madina ya fi kowane gari dadi ya ku bayan Allah yana daga cikin falalan Madina da ƙarshe idan wato zamani yayi nisa irin inda aka fuskanta yanzu imani zai tattare ya tattare ya koma madina kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari a cikin hadisin abi huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imani zai tattare ya nannade ya kama hanya ya koma madina kamar yadda kusan macijiya tana kan nannadewa ta koma cikin raminta ma'anar wannan shine zai zama babu wani gari wanda za ka je ka karu da imani sai garin madina babu wani gari da za ka je iskar garin ƙurar garin tana ƙara maka imani sai garin madina idan kana raye a ciki saboda gari ne wanda yake akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa imani yana yawo kamar da ƙura take yawo a garuruwanku kun san dai idan mutum yana yawo ko ya sa farar riga bai sanin lokacin da take yin kura bai sanin lokacin da kura take taba ni to haka idan kana raye a Madina ba ka sanin lokacin da imani yake ƙara shiga jikinka kake ƙara kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki yana daga cikin falalar garin Madina cewa za ta rinjaye duk garuruwan duniya kamar yadda ya zo hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar hadisin Abi Hurairah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an mun umarni da wani gari wato lokacin da aka masa umarni ya hijira ya ci an umarni da wani gari wanda wannan garin za ta rinjaye duk garuruwa a lokacin ana kiranta yasrib wannan suna na yasrib suna ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi ya kira Madina zaka ji a alqur'ani ya kira ta amma yana bada labarin munafikai ne amma mu sunan garin Madina Madina Madinatul Munawwara iyakar kenan amma da kafin nan sunan wannan suna shine sunan Madina wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amun hijira amun umarni ne hijira zuwa wannan garin wanda karshe wannan garin zai rinjaye dukkan garuruwa yana daga cikin falalar garin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar cewa duk wanda ya samu kanshi a garin Madina ya haƙuri da damuwa da rashin lafiya da kunci da duk abin da zai samu a cikin garin Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Madina ita ta fi musu alheri inda sun sani wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne lokacin da wasu daga cikin mutanen Madina suka tashi suka yi niyyar za su bar Madina saboda kuncin rayuwa saboda talauci saboda rashin lafiya suka yi niyya za su bar garin Madina so ku yi haƙuri musulunta za a yi Allahu akubar kudan
yau tana iya tsayawa nan yawwa
sai
now you can stand up mm. what are you here for
ba ta ba abin magana ko now you can go ahead to join your sister in Islam. I hope no one forced you to. Okay, Alhamdulillah. You know, no Islam by force. You have to do Islam out of your will. So Alhamdulillah, Islam is to believe in the oneness of Allah, God. Allah is one. And the Prophet Muhammad is the last messenger of Allah. This is Islam. This is what all the Muslims throughout this world that we believe we uttered that qualified us to become Muslims. You agree with this? So repeat after me. Say, Ashhadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Allahu Akbar. Alhamdulillah. You had a public saying Allahu Akbar. Allah is the greatest. Welcoming you to Islam. So you are now a Muslim like every sister. What's your name? Huh? Tei. Okay, which name do you want? you but choose it carefully it will be your permanent name so which name among the sisters name you know that you want to be called with now your daddy you have your daddy here mashallah where is he mashallah alhamdulillah so she say you have to choose her any name hafsat allahu akbar your name is Hafsat. Inshallah, when you go back, the sisters will uh, tell you more about Islam, how to perform the bath, how to do a lot of things. You are highly welcome to Islam. Uh, you have to enroll yourself into Islamic school so you learn how to practice Islam. May Allah protect you and us in Islam. Alhamdulillah. Allah ya sanya wa musuluncinta albarka da namu gaba daya Allah ya tsare mata imaninka you can go to Allah ya tsare mata imaninka Allah ya tsare mana namu Allah ya sa mu rayu musulmi mu mutu muna musulmi yana daga cikin a falalar Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce madina ita ta fi musu alheri da sun sani mazala ya faɗi wannan magana ne lokacin da wasu suka yi niyya na barin madina saboda kunci da talauci hadisin imam muslim hadisin sa'ad dan abi waqas ya dala su ƙara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce madina ita ta fi musu alheri inda sun sani babu wani mutum da zai fita daga garin madina ya fice a ciki saboda wani abu da ya da ya same shi na damuwa face Allah ya kawo wanda ya fi shi alheri Madina Allah ya yi wannan alƙawarin daga nan har tashin alƙiyama sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zauna a Madina ya haƙuri da damuwa na garin Madina kowane iri ne rashin lafiya ne talauci ne menene to ni zan cece shi ranar tashin alƙiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya kuma ni zan zama shaida a kai shi ranar tashin alkiyama wannan yana nuna falalar garin madina da falalar zama a cikin garin madina da falalar haƙuri a cikin garin madina wanda idan mutum ya yi zai samu alheri mai yawa wanda allah maɗaukaki sarki ya alkawari ya ku bayan allah yana daga cikin falala na garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana girman sha'anin garin madina cewa kada dan adam musulmi yayi wasa a ciki kada ya farar da wani abu na bid'a ko wani abu na shiriri ta a cikin Madina hadisin da Imam Bukhari ya fitar hadisin Ali dan Abi Talib da Allah su kara tabbata gare shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Madina harami ce tsakanin dutsen Ir da kuma dutsen Saur duk wanda ya afkar da wani abu na bid'a ne ko na wata shiririta a ciki ko ya taimaka wa wani ya afkar da wani abu a ciki to la'an- la'anar Allah da la'anar mala'ikun Allah da la'anar mutane gaba ɗaya ta tabbata a kai shi Allah ba zai karba masa aiki ba na nafila ko na farilla wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah yana daga cikin falalar Madina addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa garin Madina da albarka na zama a cikin garin Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Huraira hadisin da Imam Muslim ya fitar cewa mutane idan suka yi shuka farkon shuka idan ta yi wato farkon abin da ya tsiro na shuka sai su cire abin sai su kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam maza Allah sai ya karba kowane irin tsurore maza Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya rike shi sai kuma ya addu'a addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sai ce ya ubangiji ka sanya mana albarka a cikin 'ya'yan itacen mu ya ubangiji ka sanya mana albarka a cikin garin mu wannan garin Madina ya ubangiji ka sanya mana albarka a cikin sa'in mu na au ya ubangiji ka sanya mana albarka a cikin mudun mu na au manzo Allah sai ya ce ya ubangiji annabi ibrahim bawanka ne badadayinka ne kuma annabinka ne ni kuma bawanka ne kuma annabinka ne annabi ibrahim ya yi wa garin makka addu'a ya ubangiji ni kuma ina wa garin madina addu'a duk abin da annabi sallallahu annabi ibrahim sallallahu alaihi wa sallam ya roƙa wa makka allah ina roƙonka ka ninka wa madina wannan ita ce addu'ar da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ya ku bayan allah yana daga cikin falala na garin madina cewa annoba ba ta shiga garin Madina dujal ba zai shiga garin Madina ba corona ba za ta shiga Madina ba duk bayanan da ake yin nan da wani wane ne bambancin annoba da waye da waye duk bayani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa annoba ba za ta shiga Madina kuma wallahi ba za ta shiga ba har tashin kiyama haka nan dujal ba zai shiga Madina ba har tashin alkiyama hadisin Imam al-Bukhari hadisin Abi Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace a bakin mashigan garin Madina akwai mala'iku a tsitsaye manzo Allah yace annoba ba ta shiga Madina sa'annan dujal bai shiga Madina ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku ku rabauta nan duniya da kuma kiyama ya ku bayan Allah falalan Madina suna da yawa duk wanda Allah ya masa ni'ima da zuwa garin Madina da ziyarar garin Madina to lalle wannan yayi sa'a Allah ka samu a ciki Imam Bukhari da Imam Muslim hadisin Abi Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a shirya tafiya a ɗauki jaka zuwa wani masallaci a duniyar nan sai dai masallatai guda uku masallacin baitul lahil haram shine makka da masallaci na yana nufin masallacin madina da kuma masallacin baitul aqsa da haka duk wanda Allah ya bawa dama ya ziyarci garin madina to zai je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama yayi wa abokan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manyan sahabbansa guda biyu Abubakar da Umar sallama haka nan akwai masallaci da ake zuwa ziyara a Madina shine Masjidul Quba shi ma ana zuwa ziyararsa saboda yana da falala ta musamman akan sauran masallatai sallah a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yayi ta Allah yana bashi ladan sallah dubu yanzu za mu yi sallah ladan da muka samu a nan wanda ya sallah a madina yana da ninkin ladan mu guda dubu haka nan wanda ya sallah a makka yana da ninkin ladan mu guda dubu ɗari imam bukhari ya fitar da hadisi da imam muslim hadisin abi huraira maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallah a masallaci na ya ladan sa ta ninninka sallah a wani masallaci har zuwa ninki dubu ya ce sai dai masjidil haram shi kuma ninki dubu dari ne Allah ka kai mu falalar sallah ko a masallacin uba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk asabar yakan je masallacin uba ko ya tafi a kafa a kasa ko ya hau abun hawa kamar yadda Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da hadisi hadisin Abdullahi dan Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa masallacin Quba duk ranar Asabar wani lokaci ya tafi a kafa wani lokaci ya hawa abun hawa ya je ya sallah raka'a biyu a ciki sa'annan falalar sallah raka'a biyu a cikin Quba tana daidai da ladan umra wanda ya sallah a cikin masallacin Quba za a ba shi ladan umra manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Imam Ibn Majah ya fitar hadisin Suhail dan Haunais yake ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsarki wato ya alwala a gidansa ya zo masallacin Quba yayi sallah a ciki manzo Allah sai yake salatan kowace sallah to yana da ladan umra wannan kalma da manzo Allah ya ce kowace sallah yana nufin ko ta farilla ko ta nafila kenan waɗanda Allah ya azurta su da rayuwa a anguwan uba duk rana suna da ladan umra sau biyar haka za su rayu a nan duniya kullum sai sun yi umra sau biyar ya ku bayan Allah wanda ya ziyarci garin Madina akwai makabartar Baqi'a wadda ta fi kowace makabarta daraja a duniya sa'annan su ne makabarta ta farko da Allah zai tayar in an tashi kiyama ita wannan makabarta ta Baqi'a mutum zai je ziyara yayi ziyara ya sallama ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a sannan akwai makabarta ta shuhada Uhud wanda ake zuwa ayi ziyara su ma ayi musu addu'a wa filin Uhud wanda duk Allah ya bashi dama ya ziyarci garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai yawaita wa annabi salati yana daga cikin rahamar da Allah ya yi mana yi wa annabi salati idan ka je Madina da ya masa salati anan duk da ya suke idan ka yi wa annabi salati daga nan Allah madaukakin sarki zai isar masa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kaga wannan rahama ce Allah madaukakin sarki ya mana an samu hadisi daga Abi Hurairah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kada ku sanya kabarina ya zamo wajen wato bankaura wajen idi wajen abubuwa marasa kyau wannan kuma rahama ce manzon Allah yayi dan me wasu ba za su samu zuwa ba don mu don mu samu kwanciyar hankali a ko ina mu daji ni ta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati yace ku yi mun salati saboda salatin ku za ta iske ni duk inda kuke Allah kai dadin tsira da aminci da albarka ga kan annabi mu mai ceton mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ku bayan Allah ba shakka rahama ce martaba ce daraja ce mai girma Allah ya ba mutum dama ya je garin Madina yayi tafiya inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya ya ga wurare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a ciki ya ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a na albarka ya tuna kai kawon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da suka faru da abin da suka faru da al'ummar musulmi ba shakka wannan abu yana ƙara imani yana ƙara farin ciki yana sa mutum ya dage Allah ka azurta mu da ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ziyarar masallacinsa da kuma wato yin sallah a ciki Allah kai ne maji roƙo Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi Allah kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزم له يوم القيامة أجرا عباد الله إن البلاد التي تكثر فيها الداعة وينتشر فيها العلم تكون بلادا طيبة فتهوى إليها الأفئدة المؤمنة وتطمئن فيها النفوس وتعلو فيها الطاعة والعكس بالعكس فالبلاد التي تكثر فيها المعافية ويقل فيها العلم تهرب منها الأفئدة المؤمنة وتخاب فيها النفوس وتأثر فيها الطاعات ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم سكن البلاد الطيبة وحذر من البلاد الخبيثة وبين أن البلاد الخبيثة مأوى الشياطين كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها عباد الله إن من أديب البلاد عند الله مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي طيبة الطيبة معبد الوحي ومتنزل جبريل الأمين على رسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأسم- وأتم التسليم وهي مع- معرض الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان وهي العاصمة الأولى للمسلمين فيها أقد راية الجهاد في سبيل الله تعالى فاندلق الكتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومنها شاء النور فأشرقت الأرض بنور الهداية وهي دار هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته وبها مات صلى الله عليه وسلم وفيها قبر ومنه يبعث ولا يقدع بمكان قبر من الأنبياء سوى مكان قبره صلى الله عليه وسلم وهذه المدينة المباركة شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد مكة ويدل لتفيد مكة على المدينة ما أخرج الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحجرة فقال والله إنك لأرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولو أني أخرجت منك ما خرجت عباد الله إن لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدائل عظيمة نستعرض بعدها فمنها ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة قال رأيت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سمى المدينة طابة وطيبة وطابة لفظان مشتقان من الطيب ويدلان على الطيب فهما لفظان طيبان أطلق على بقعة الطيبة عباد الله ومن فضائلها أن الإيمان يعرض إليها كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليعرض إلى المدينة كما تعرض الحية إلى جهرها ومعنى ذلك أن الإيمان يتجه إليها ويكون فيها والمسلمون يأمون ويقصدونها يدفع هم إلى ذلك الإيمان ومحبة هذه البقعة المباركة التي حرمها الله جل وعلا ومن فضائلها أنها تقضي على كل القرى أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون لها يثرب وهي المدينة والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة لهذه القرية التي تأكل القرى ومقصوده بأنها تأكل القرى أي تنتشر على القرى وتكون الغلبة لها ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر على لوائها وجهدها وجهدها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون قاله في حق الذين فكروا في الانتقال من المدينة إلى الأماكن التي فيها الرخاء وسعة الرزق وكثرة المال فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث سعيد بن أبي الوق- آه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعو أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا ي- ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيئا أو شهيدا يوم القيامة وهذا يدل على فضل المدينة وفضل السكنى فيها وصبر على الشدة واللا- والأدواء والجهد والدنك إذا عاث لأحد فلا يكون ذلك دافئا إلى أن ينتقل منها إلى غيرها يبحث عن الرخاء وعن السئة في الرزق بل عليه أن يصبر على ما أصابه فقد وئد بالأجر العظيم والثواب الجزيل من الله تع- تبارك وتعالى عباد الله ومن فضائل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين عظيم شأنها وخطورة الإحداث فيها عندما بين حرمتها كما أخرج البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عين إلى فوق فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا عباد الله ومن فضائل المدينة المنورة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة لسكانها كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في سائنا ومدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعا لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه عباد الله ومن فدائلها أنها لا يدخلها الداؤون ولا الدجال كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الداؤون ولا الدجال اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم وحب مدينته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين واعلموا يا عباد الله أن لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى على العبد بزيارتها فطوبى له ثم طوبى له فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى فإذا دخل المدينة فله زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وكذلك زيارة مسجد قباء فإن الصلاة فيها له مزية على غيرها من المساجد فالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وفضل الصلاة في مسجد قباء أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت ماشيا أو راكبا كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا أو راكبا فيصلي فيه ركعتين وأما فضل الصلاة فيه فإن ركعتان فيه تعدل أجر أمرة كما أخرج ابن ماجه في سننه من حديث سهيل بن حنيف قال قال صلى الله عليه وسلم من تداهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر أمرة وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة يشمل الفرد والنفل عباد الله وعلى من زار المدينة أن يزور مقبرة البقيع التي دفن فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويسلم عليهم ثم مقبرة شهداء أهد ويسلم عليه ويدعو لهم بالبركة آه بالمغفرة وعلى من شرفه الله بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة والسلام عليه ومن رحمة الله علينا أن السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره هي نفس السلام في أي مكان وجدنا أنفسنا فعلينا أن نكثر الصلاة والسلام عليه أينما كنا وخاصة يوم الجمعة وليلته فإنها تبلغ صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث ما كنت عباد الله يا لها من منة أن تزور مدينة كان يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مشى على أرضها وحدث فيها ودعا لها بالبركة وتذكر تنقلاته والحوادث التي وقعت في زمنه وما حصل فيها من أحداث عظيمة فوالله إن هذا لدواء زيارة زيادة الإيمان والفرح والاكتباء اللهم ارزقنا زيارته والصلاة في مسجده عليه ألف صلاة وألف سلام إنك على كل شيء قدير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعديت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من آديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد ربنا ولك الشكر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين عباد الله قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله